إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurinmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 15 ga wata na Rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha shida ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin littafin mawata ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na tisa'in da biyu kuma ce gomiya tara da biyu muna cikin majus da muhrim akaluhu min saidi abinda ya halitta farautar da mai aikin harama zai ci kuma iya cikin aikin harama shine muke bayanin a halin da zai iya cin abinda aka farauto na haram wanda yake cikin harami na aikin haji wanda yake cikin harami na haji kenan duk da an haramta an haramta mai farauta to amma akwai nau'in farautar da zai iya ci shine bayanin da muka ya baya a ƙarshen karatunmu mun yi magana hadisin na abu katada wanda cewa manzan sanar da ya musu tambaya ma akwai wani abu daga cikin naman naku da ya saura kenan manzana ma ya buƙaci wannan naman wanda sahabbai suka ci wanda abu da ya faroto bai cikin harami na aikin haji kuma wata ruwa annabi ya musu tambaya kun kama mushi kun mai ishara tun dai ba sa cikin wannan warawata kun ba yi don su ba shi ya haroto kayan shi anan ya halatta musu cin shi ma ce a kawo mishi har ana muka ambaci magana ta wani da ya tambaya ta maganar marge wanda suna ce mai rayan nama a wasu hausa rayan nama din dai magana ce ta ana iya kenan raye da shi ko mu ce margen a ci gaba da cin shi ko da an kai wani wuri yana ai guzurin shi a takaice za mu tashi hadisi ce wa haddasa ni an malik an yahaya bin sa'id al-ansari أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن حارس التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الدمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار محشي أقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم abinda yake dai ruwaya don ina ga hadisin dogo ne abinda ke bada labari cewa manzan sallar sallam kharaja yudu makka ya huta kenan daga madina za shi makka wannan huta dai wa muhrim ina cikin niyya ta aikin haji hatta idan kana bi rauha hede je rauha kina akan hanya ta makka da madina hede je daidai wannan wurin don ce wurin da kuka kasani a kalmakar madina ya daji daidai ruha ya zafi marun hashi a ƙir sai ga wani jakin daji an halbe shi wani an soke shi ya sami kira yau da mashi wata kibiya an soke shi kenan a yadda kenan wani ne ya halbe shi ya zo na ya mutu ma'ana magana kenan fa zukir zalika da rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ba annabi labari ga wani jakin daji a soke fa qala da'uhu fa innahu yushku an yati sahibu fa jala bahzi aw sahibu ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sha'anukum bi hadha al-himar فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين رحاب ثم مدى حتى لا قسم إلى ذهب الدبايا kenan a takaice wannan bawan Allah da aka ba annabi labari dai gashi nan a soke yace ku bar shi fa innahu yushku an yati sahibu fajal bazi iyayewa yanzu mai shi zai zo wanda ya soke shi zai zo ya kuma sai ga albazi shine mai wannan jakin dajin da aka halbe ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah sha'anukum bi hadha al-mal ku yi da kuke so da wannan jakin mana na ba ku shi ku yi da kuke so da shi shi so jakan shi amma amma ku yi haka ku da shi yanzu kenan annabi ba shi bai warauta bai sa aka yi ba wani kuma ya kayan shi aka yi katalan sun sun zo ya ce ku yi aiki mana ku yi haka ku da shi anan fa'amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam babakar fa qasama bin rifaq annabi sa abubakar ya raba wannan jakin daji a tsakanin mana rifaq abakan tahiya wanda suke tahiya tare da rifaq kenan suke tahiya cikin wannan tawaga a raba ma kowa summa mata daga nan bayan tsare raban nama a rauha annabi ya kama hanya ya ci gaba da tahiya حتى إذا كان بالأثايا بين رويثة والعرج كما أنا تهي عنزو أثايا ميكا تشا وليني أكان رويثة دالعرج دون قروروني أن كوتو دقا مدينة an kautar ga madina za ka maka ta ɓangaren kandi ɓangaren male an ce ya kusa da tsakanin jufa da kinan tsakanin jufa da mu ce da madina wurin yake ya zo nan ita makace ita al'arcikin ta kusa da jufa sai kuwa kamar tsakanin makka da madina to su garuruwa ne sanannu a wannan wurin kamar zana ya zo daidai wannan wurin dai wanda tsakanin makka tsakanin madina da jufa idza zaban hakim kullum sai ka fuja sai ga wata barewa ta sunkuye kai ta alhaki kamar ce ta sunkuye kai tsakanin ƙwahuwanta ta saki kai idan ta bugu dai idan ta kata da manta faɗi zazzabin haƙifin fizillin fi sam sai ga wata barewa a cikin inuwa ta sunkuya kai da kibiya a jikinta kenan an soke ta ta gudu nan amma ba ta faɗi ba tana tsaye tana cikin jiya ta wannan kibiya ba ta iya komi kenan fa za'am aka ba labari cewa anna rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam amara rajulan an yaqifa indahu la yuribu ahadun minan nas hatta yujawiza annabi yasa wani a cikin tawagal yazo ya tsaya daidai wajenta dan ka aje wani ya ga banza ya ga da kibiya ta bata ba ta tsoro shi kuma an hana mai aikin harami ya warauta ko ya zabiri dabba ta warauta ko ba tsoro ya bar ta cikin nutsuwa ba a san tada mata hankali shi zama za a ya tsaya wani ya zo ya tsaya a wajen wannan barewa kadda dan kenan shi ne kenan Allah la yuribu ahad min nas kan wani ya sa mata ɗan tsoro hal hatta jawi har na bai huce ta wurin kenan a bata cikin amincinta dan ka taɓa ta dan ita amma wanda ga wata ta da manta waje amma wannan da ranta a tsaye take shine bambancin wacce ta faɗi ga sassa wannan kuma bata faɗi tana tsaye kenan da sauranta shi sa da bace kenan a tsare ta wani ma tsare gadinta ka a taba ta har a huce wajen don a bata kan cikin aminci layar ribu hadin kinan ka sama ta wani dan tsoro kaɗan ba a bata nutsuwa don mai hada mai harauta kuma bai zabar abin harauta bai ba shi tsoro kenan mana nan dai magana cikin baban da muke cikin magana ka kenan duk abin da aka harauto ba don kai ba kawarauto ba ko na kana cikin haramin aikin haji kana ci ga manzon sallallahu kenan ba ya sabba ya san araba kowa an ci باول مطلق أبو وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن مسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بربضة وجد ركبا من أهل العراق مهرمين فسألوه عن لهم سيل وجدوه عند أهل ربضة فأمرهم بأكله قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتهم به فقال أمرتهم بأكله فقال عمر فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده يتواعده abin da yake wannan ruwa ta abu huraira wanda sa'id ibn musayyib ke bada labari shi abu huraira akawal ibn bahrain ya hoto daga bahrain iya tahowa zai dawo gida hatta idza kana bi rabza yadda do rabza wuri kusan madina kusan madina ne rabza wuri ne kusan madina a wannan rabza wata da rakaba min ahli iraq ya samu wasu fatake mutanen iraq a rabza muramin amma suna cikin harama ta aikin haji fasalu alama sayyidin wajadu inda ada rabza su ɗan iraq ne sun biyo ta rabza sai suka su ɗan iraki wanda suka cikin aikin haji sun samu sun zo garin rabza suka samu wani naman farauta a wajen yan garin rabza ba su suka zo shi ba a nan suka isko shi a rabza a wajen mutanen rabza kenan yaya mun ci ko ba mun ci ba suka tambayi abu huraira da wannan tambaya kala abu huraira fa'amarun bi akali abu huraira ya ba da fatar ku cikan to amma abu huraira iya dan tsarbe da nasi wanda zai doga shi da ya ga kurin ba ɗari ba ne ba ku cikan sun mu illi shakaktu fi ma amartu bi daga baya ba na wasu fatawa ta halici sai na samu shakka ko kwantan an yi ku abin nan daidai ne shi yasa ce falamma qadimtul madina da nazo gari iso madina inji abu hurayra zakartu zalika li umar ibn khattab sai na ga umar ga hali da na samu kaina ga tambaya da aka mun ga wayannan sun samu mutane ɗan ɗan baki ne ɗan iraq sun samu mutanen rabza kuma su kenan ba suna cikin aikin haji amma ɗan rabza sun tuna da sun farauta naman farauta ya sun ce sun ci shi ne faƙalin umar ma za a masu hufi da suka ma tambayar kan wani abin mai ka musu umarni umar shi gama abu hurera haka faƙalin amartun bi akali ya ce na musu umarnin cin wannan nama na haram faƙalin umar bin khattab umar bin ajiyar abu hurera lau amartun bi gairar zalik da fa'alta duka ya tawa'adu umar ce wala inda ka ba su wata fatawa ba haka ba sabanin haka yace da nama ya gama gaba kamar wani mai kenan wa'idi da nama kaza kaza ya kenan nabi wata ukuba kenan kenan da mai abin da bai gama da abin da bai so ba kenan da mai wata ukuba kenan ya saba wa kaida kenan kaidar haka take kaga wani aka tantar da kai duk da har da Abu Huraira din da abin da ke yi anan bai da nasi haka nan ba da ka da ka ga ya ce gore kenan Abu Huraira bai magana da ka bai fada abin da bai gani ba ko bai ji ba kaga nan da yake bai da nasi kaga shiru yayi shi ma shakka yayi fatawata shi sai da tambayi Umar kaga shi ta din matsayin shi din har dan shi wannan abun mana bai bai da nasi kan shi kuma ya tsaya ne ma ya nemi tambayar amsa Umar ya tabbatar da abin da ya na fatawa daidai ce kuma da mun karanta baya ba lai bane ta kai wannan lafazi kenan Imam Muslim Imam Malik na wannan mas'ala ta mai harami ya isu ko sun yi harauta yana da dama ya ci abinda suka horoto don kansu bayan wani imam malik ya kawo ta ruwaya ya ce wa haddasa ne a malik an bin shihab an salim bin abdullahi annahu sami'a aba hurairata yuhaddisu abdullahi bin umar annahu marra bihi qaumun muhrimun bin rabza fastaftuhu fi lahm sayyidin wajadu wajadu nasan ahilla ya'kulunahu فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بما أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك لأوجعتك أنا أبن دا يكي رواية wannan wata ruwaya ce mun karanta irin maganar a sama imam malik ya samu ruwaya ta wata hanya daban ta da yake ce sa'id ibn musayyib nan kuma daga salimin abdullah abin da ya wakana duk hanyar daban ce amma maganar mas'ala ba biyu a mas'ala guda ce illa a nan shi nan me yaka cewa me yaka cewa sai ibn musabi ke ba yake ba da labari ga abin da ya ji abu hurairah iya ba da labari ga abin da aka yi shi sai ibn musabi nan kuma shi salibin abdullah ya ce ya ji abu huraira ko labarin kwa kawa shi salibin nan ya ji abu huraira yana gaya ma abdullah bin umar ta daga baban shi nan kenan abinda aka yi ne nan abinda ya kanan abu huraira da umar kadai abu huraira yake ba da labari nan kuma shi abdullah salim ka ya ji iya nan abu huraira ya ce ga salim wani abu da aka yi a rabza duk magana guda ce da kwanan amma na abdullahi bin umar ne abu huraira ke gaya magana shi salim iya na aka yi magana kenan annabi umar rafi qaumun kenan abu huraira yake ga yake ga ma yake ga ma abdullahi bin umar cewa wasu masu aikin suna cikin aikin haji sun zo hucewa ta wajen arabza arabza fastafitu suka mai tambaya fila musaidin wajaduna san ahilla suka samu kenan a rabza wasu mutane suka zo da aikin harama suka mai fatawa akan namun harauta da suka samu mutane a hilla ma namun hilla mutane suke cikin kenan busu cikin aikin haji suna cikin kenan hilla busu cikin aikin haji suna kenan busu cikin suna cikin yancinsu na zaman gida kenan sun samu harauta amma a wajen mutane masu zaman gida ya kurno suna cin wannan nama su yan gari naman su ne kuma su busu cikin aikin harami to suka wa suka wa Abu Hurairah tambaya fa afatahum bi akali ya musu fatawar ku cikin kayan qala suma qadimtul madina kuma nazo madina nan iya labarin ne ga Abdullah ibn Umar can kuma tsakanin shi da Sa'id ibn Musayyib ne ko magana ta banci tun dai ana kamar abin ka bar labari anan kun ka bar labari anan amma dai abin da kai yau kana gare ka ne tun labarin Abu Hurairah ne Abu Hurairah yake ga Abdullah ibn Umar da ne aka mana fatawa na bada fatawa a ci ثم قدمت المدينة نزو مدينة على عمر بن الخطاب عمر كان إياه مدينة إياه زمن أمين المؤمنين فسألته عن ذلك نوى عمر تنبيا وانا فتوى نبادا تشن أبن هراوتا نا ودك تشن هرمي يشن هراوتا تون وندبي تشن هرمي يهراوتو قال بما أفتيتهم عمر تشمن فتأم فتوى كباسو فقلت أفتيتهم بأكلي نباس فتوى أتي قال abu hurairah ke cewa ya shiga abdullahi bin umar faƙala umar lau aftaitahum bi ghayri zalik la uja'tu inda ka ba su fatawa sabanin wannan da na bula da ka huta da na maka wani abu na illa nan ya kawo kalmar ta can ta akwai lafa'atu bika tawa'adu bi iya mai barazana amma na ga maka kenan da ya bula da shi misali da na bula da ka da na mana abu kenan an bula da ka inda ka zaka kana na shi umar ba ala nan da nan ita bulala babin da yake gaggawar ki amin shi kan bulala nan da yake na takashe kunun magana ce dai a jumlace ta halicin cin warauta ko kana cikin haramin aikin haji wani ya harauto kayan shi kai kana da dama ka ci kai ne aka haramta ka ci sai ya ce wa haddasani a malik an zai da duka dai wannan wadda makaranta duka dai kowane ya inganta ba wani wanda bai inganta ba وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعد الطريق وجدوا لهم سيد فأفتهم كعب بأكله نعم أقول لك أن الأبار cewa ka'ab al-ahbar kan ka'ab al-ahbar kuma iya daga cikin malamai wanda na ahlul kitab wanda suka musulunta kuma sun yada ilimi duk da cewa an samu wasu ababe da yawa ta hanyar ka'abin habar wanda suke da na ahadar kitab kuma labaru wanda abubuwan da bai tabbata ba kuma shi matsayin shi abin da ya sani ne yake hudu ma tabbas ya cikin abin da ya ce annabi ya ce ko daga nasu abin da ya rayu da su bai shi da wani suka kan wani bangaren abin da ya kawo labari ne na bangaren ahadar kitab ake jan birki bai ya zama hujja don ya ba da labarin an san an kitab da kwashe-kwashe da rashin tace magana shi ta da abin da ke da alaka da su ga wajen aka haɓar haɓar ba a dogara da shi in amma idan kana manzon Allah ko shi Allah kaza wannan san ba ba wa shaka kanshi amma maganar ai hasana kawo magana kanshi kan da yake ba da labarin dokin dokin zulkarnain iya da wai da baibin shi a tattama a sama don abubuwan da ya tabbata ya magana amma shi ma ɗaukowa ne takaice dai nan abin da ke don labarin ga abin da ake cewa kabul abar ya hoto daga sham sai ya samu wasu fatake a hanya sun ma'ana suna kan hanya to wannan 'yan tahiya waje dula musaidin sun samu naman harauta ba su kawar su ma kenan su ma iskowa suka yi kuma suna cikin aikin haji fa'afta mu ka'abu ya kale ka'abu shi ma ba da fatawa in ta abu da su ci wannan nama ba laifi ba قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب المدينة دا أكزوا مدينة وجاء عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له sai suka ba umar labari akan cewa muna cikin tahiya mun samu harauta ba mu muka yi ba amma kuma gashi dai aka ce mu ci muka ci faqal sai umar ya ce musu man aftakum bidhalik waye ba ku wannan fatawa ta ku ci wannan nama قالوا كعب سكتش كعب دي قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا نا muku kenan umarni da cin wannan nama ni ma kenan ta muku har ku koma garin ku kenan ku ta cin kawun har ku koma gida summa lamma kanu bi ba'd tariq makka maghrat bihim rijlun min jarak suna cikin me ake cewa me ake cewa suna cikin tahiya nan me ake cewa kuskuren magana da na na amartu alaikum hatta tarji'u ya sa musu shi ka'abikin zaman amirikinsu har su koma gida kidan su yi aiki da fatawar shi su yi aiki da fatawar shi ka'abikin shi ne kan malaminsu haka koma haka koma gida ya ce su lamma kanu ba tsari ga maka marata mirjilin mijarad suna cikin tahiya a hanyar maka zuwa aikin haji sai marata bi mirjilin mijarad sai wata tawaga kamar a ce wani gurbin kwari su suka taso fa'afitahum ka'ab an ya'khudhu ka'aba ya ba su fatawar cewa kurin ku kama ku ci kenan ba layi bane ba kuna yi cin kanku ka'aba ba da wannan fatawa ta cin wannan na ta cin ta cin hwari na me suka kawo hwara ai wata hwarauta ce ta wani abu ne na ruwa shi abin da za mu ga hujjar hujjar da ya bada sai ba su fatawar cin wannan hwari an ya huzu ku ci kanku kama ku ci kanku fayakulu falamma qadima la umar suka zo wajen umar zakaru zalika la suka gaya ma umar ga kuma bangaren ya ba su ta fatawa daban shi umar madina ke ba maka ke bani an jan dawo da haka da haka ba umar labari ga abin da ya kana amma ya ce mu ci sai faqal umar ce mishi ma hamalaka ala an tuftim bidalik me yasa kai wannan fatawa ta cewa su ci wannan fara ganin farauta ce a nan ya ce musu ya ce mashi huwa min sayyidul bahar ai fara bata cikin na hurma alaikum wace mai aka ce hurma alaikum sayyidul bahar sayyidul bar ba madubutun hurman kenan Allah ya haramta muku sayyidul bar ne ta saman kasa ne banda ta ruwa shi goya ga kaman karuwa ne kenan hujja abu huraira ga ka'ab cewa ai wannan ita fara sai da bahar ce ba ta bar bace ba ta bar ta hiri aka hana farauta ko a cikin gida ma ba magana ba sabani farauta a cikin rukunin farauta kiyo na rukunin cin kawo da ma san na saman kasa ne ake haramu to shi ba da fatawa ce me yasa kai wannan fatawar yace dan kayan farauta ce ta ruwa qal wa ma yudrik wa ma yudrik qal to wa ga maka umar ya ce ma ya ce maka abu wa ga maka farauta ma'ana dabbar ruwa ce ba ga maka fara da buroti ya ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina ke hannun shi in hi illa nasratu hutun yansuru fi kulli ama maratayn ai yace na rantsi da wanda raina ke hannun shi ai wata kamar da aka ce atisha atisha kamar atisha ce wani kifi yake a cikin ruwa in ya ce wannan sai fusgo kwari a shekara sau ɗaya ko su biyu ke kawai labaru na alkitab sai aka samu ko daga ce wajen hali aka ce haka ne wannan labari ne haka shi a wajen haka ne a wajen alkitab alittawansu haka suke cewa fara kihi da ke atisha an yi buta kawai ke watsa wannan abu atisha sai watsa su don kakka hujja ka ce ya ce ko a karatu ya ce wannan kodin labaru ne na alkitab amince ba su zama hujja ko wani kaza amma shi ma kai karanta ba kai ya bai shi haka ya karanta haka na wajen su kana ga hada rantsuwa hada rantsuwa shi haka ya karanta a wajen su duk da zamu gama asalin ruwa kan tabbatar inganci hadisi kan bishir inganci kuma ya inganta da zuwa ka'ab labarin ala kitabu ne baka ba ku ga zan abubuwan su ya kwanta maka ba haka bane yanzu ba na zama kanta ke halitta ce mai zaman kanta illa a bakin ruwa a bakin ruwa take kyankasa ya shi kowan a bakin ruwa ya tashi ya shiga duniya gurin shi ne kuma abin da ya tabbata a gaskiya yanzu da kenan ba wani cin karo ka ce wani addini yahudi a wani labaru ne dama na ala kitabu ba bada bada nake da ban san Allah ko annabi ya ce ko Allah ya ce kaza balle ya ce a ya sa'awa da da ilimin zamani an gano baratan a da mun wannan labaru ne ko an waje gurin to yanzu dai wannan labarin cewa da wajen bangaren isnadi yana da rauni gaskiya to yanzu bayan wannan labari ya ce wasu ilan malikun amma yujadu minhum musaid ala tariq kullum ga muku cewa muna kan da mutsa malik irin da za a ce malik ya ce ko a dafin malik ba magana wani sinadi a ko bai inganta ba wani tabbas ba zuwa ga malik ne ina ji kayan sinadi an ce wani ko tabi ya ce kaza ko wani annabi ya ce kaza ko sahabi shi ake neman inganci shi inganci amma ka ce malik za a ce malik ka ce kala malikun sai mun kaka neman wani sinadi ma kun ya tabbata da littafin malik ne ruwan malik ce shi ba da labarin da suka rubuta littafin idan ba shakka da abin da ce malik kullum malik ya wadi tabbas ba wani neman sinadi kan shi to yanzu mun kare maganar sanadin wancan an ce sanadin wancan na kabul ahbar ba shi da inganci to yanzu a cikin babin imam malik da ya kawo labarin ka'ab shi hayaki na wanda ke rubuta littafin daga malik ya ce wa su'ila malikun amma yujadu mai luhumin sa'ad ala tariq amma malik tambaya hukumcin wanda ya samu naman farauta ne ana saidawa iyawa yan balangu ne yan nama ne sai nama ne kaje suna sun farauto kansu suna saidawa kai ka zo kina wanda ya samu nama na harauta a kan hanya hal ya bata ulu muhar shi mai aikin harama zai saya kana kai kuma ka karuto amma harauto ka sai da kudinka faƙala malik ya ce amma ma kana min zalik yi utaradu bi alhaj wa min ajal yamsid fa ini akarahu ya ce wannan irin wannan abin wanda ake bujurowa alhaji a kamishi ai shi mai saidawa maragagantin shi mai saidawa ya sayo ne ya harato ne don ya saida ma alhazai ka ba mini magana cewa aikin zama ga gaban makarkarin bayani akwai bambancin farauta da aka yi don alhaji don akwai da aka kurin an yi ne isko a bambanci an zama kanan salama ya ci wadda aka yi ba don shi ba ya cin wanda aka yi don shi zama gaba babu na musamman a gaba zai kawo to nan imam malik fikir imam malik tun da cewa shi wani mai saidawa ai yayi ne don ya saida mu alhazai ke don su yayi sai malik ce gaskiya fa inni akarahu ina ina kin haka kin gaskiya cewa kai sa wa anha anu ina ma hanawa kakka sai kai kai haji tunda yawo yaji yawo to dai sai da mu kin nan ku yayi fa amma an yakuna inda rajulin lamiru dubin muhrimin amma mutum ne ba ɗan alhazai bai shiryawa kamar bayan muka magana fawajadahu muhrim sai mai harama ya isko wani da namun shi kayan shi ne to babu laihi mai aikin aikin haji ya sai wannan nama a wajen wanda ya samu a hannun shi ba cikin harama tun daga ba dan kai bai ba dan kai ba kai bai kullun da ka samu kayan shi a baba ka bai amma cin sai da kana ta kasaya magana malik kenan yace fa wajadahu muhrim fa bata'ahu fala ba'sa bi anan babu lai sai wani abu nan sai ahiri fito ce ahiri cewa kenan tunda ba dan kai bai kuma kayan shi yayi babu lai ka saya a wajen shi amma inda dan ya sai da maka ne mara jama'a dan ya sai da maka aikin haji kenan dan su yi anan kenan baka saya ba amma shi ya ya horo kayan shi kuma yace zai sai da kana iya saye tun da dan ba dan kai bai yanzu zaka iya amsa kyauta kai aiki da shi haka zaka iya saye da kudin ka mana kenan wannan magana kenan Imam Malik ya yanke ta akan haka akan halitta sayan abun da aka horoto ga mai aikin harami ko da ya ke cewa ba dan kai ba inda ba dan kai bai horoto kan shi duk da cewa abin warauta iya babu shi a yanzu amma wannan miliyon abin zai shawo mutane zamani a yanzu ai misali su aka hoto daga daga madina zuwa makka akwai otal otal wurin tsaya wurin sai da abinci ya su nama iri iri to kaga ayin wannan kenan yakan yi ka isko ko da ka in ka isko kenan kan in ka isko abin harauta ne a nan kenan aka kenan ba ka ce ba dan yan wannan yan watarkin sun yi dan sai da mu ba sun yi ba dan su kasu bane ba ku suke jira ce ka kenan dan ku suka yi a nan kenan ba ka sai ba abin harauta da ka samu a wannan otalkin ta kan hanya tsakanin makka da madina don ku suke jira ko an zai iya samu samu wannan ita mai mahiya mai na ran harko da ke matsala kana cikin harami amma da ayi an dawo an ji an dan sarki aka annan ba balai ka kawo daga cikin illa alhurmata kuma ai shi magana magana alhurmata bi ne akwai mai wanda yake cikin harami na aikin haji haramu ne shi a karan kanshi ya farauta ko a wajen harami ne to yanzu kuma mun shigo mu da kace mina ita kuma na harami ce a nan da mai aikin haji da mai zuwa ziyara da ɗan gari duk ɗaya ne haramu ne ya farauta a mina yawan mun tana cikin haramin makka an gane magana ko shi ne kenan an mun misali mai wanda kai abinci a ce misali farauta ce wannan kuma daman bai halitta don ku yayi don ya kai muku a zai kai ma alhazin dama zai kai ma alhazin sai ya ce ƙalin malik kuma nan fita ta malik malik ya ce fi man harama wa inda husaidun ƙarsadahu abu ta'ahu falasa alai an yi wasira wala ba su an yi ja'alahu inda ahalihi na abin da ke maganar mutum ne ya yi harama labaka da mahajjar ko umarata amma kahin ya yi harama kan yi zojin harama a can hanya ya harauta wani tsufu ko wani zomo ko wani kurege da yake yakan yi ai ba daga a harami na karanta ko ai ko wurin miƙatin da ba raka fitowa daga cikin hilli ne ba harami ba kuma ba haramta ba ba haramta ba farauta a can ba kuma kai baka harami ka zo ka zo a hanya zuka misali ku bayanin na na na wuraren wanda suke kusa harami wasu kusa da maka ko kusa suke da maka akwai gari daji cewa kayan ka zo nan to kenan irin wannan da kai harama kayan kai harama ka zo zo manka ko kurajenka ko barewarka yanzu kuma ya kai niyya ta harami magana ita ta ma magana kai nan da kayan ka na warauta kai niyya ta aikin hajji to shine malik yace kan wannan magana fi man ahrama wa inda usaidun qasadahu wanda ya warauta yi niyyar aikin haji amma a lokacin a kushe wata farauta da ya farauto ko ku saya ne ya yi farauta ce ya so a ma'anin shi ce falasa ali alayhi wasallam babu laifi mana ba ba ba wale ba ba dora mishi ba a ce a yanzu sai ka sake shi tunda ba zai farauto shi ba ba cikin haramin farauto shi ba kayan haramin ya so kayan shi ko anan ba a ce ka kashe ta yi shi eh magana kenan ba ɗora ba ce falaisa alayhi wasallam ba ɗora ba ba a dole hirba shi sun tsoro ta ce kayan haramta mace ya kan shi ko ya saya amma ce kuma labasa babu laihi kenan ya bar shi ma misali a cikin gidan shi na kuma sa kaman ko a gida ne ka huta iya cikin iya cikin iya cikin kashkin ka hudu shi ko tun ka ni yanzu a ka bar shi a gidan ka ma a cikin ba wani matsala komai ka bar shi a cikin kashkin shi ba laifi bane ba ka bar shi a gidanka a cikin kaji ko a ɗarmin barewa ce ka ta yaka alayi ba ne shi malik ya ce nan ƙada malik fi sayyidil hitan fil bahar wal anhar wal birak wa ma ashba zalik innahu halalun lil muhrim an sadau yace kuma nan babu laihi ga wanda malik ce yin farauta take tunda a cikin ruwa haka cikin korama haka sauran tabkuna haka talaka haka mutu tabkuna na sauran ta maka da bahar da nahar da birak duk ɗaya ne ne na ruwa ne kuma abin ruwa ne na albar ne shi magana albar ke magana shi albar ke na ba taɓa taɓa kenan suka ce ai bahar ne wasu ba ne ga maka ko da bahar ba ne tunda ruwa ne bai bai matsayin hukuncin saman albar saman ƙasa saman tudu kai dabbobin dashi ne ake magana aka haramta bala da cikin ruwa wannan ruwan teku ce ƙorama ce ido ne tabki ne da abin daga cikin tabkuna ko ƙoramu duka ne a cikin ruwa suke don dabbobin wannan ya ce a nan babu laifi mai harauta ya yi harautarsu ya in ya samu ba da don abubuwan a kai daga cikin karama ana kare ka ana an muku haka na kai na zama daga da abubuwa a daji gudun gaskiya a yanzu da ya alhaji yanzu kuma na ina ne an ba na kasa kudiya ba cikin daji ya kawai wannan na zaka mana tafkin ma na zaka mana tafkin zaka mana da abin baka ma ganin abin to ya dai wanda suke bin ta kasa ko ta ta ta ta bato masu zuwa ga masar ko su kan larabar nan za ka daga masar ko masu zuwa aikin hajji daga masar irin wannan kenan sai shahe su to yanzu nan dai yanzu mun kare masalar babu da imam malik rahimahu allah maka ta magana irin farauta da ake ci yanzu ya gaya mana akwai nau'in farauta da mai aikin hajji zai ci duk farautar da aka yi ba dan shi ba wani ya yi shi ya isko ko saya da kuɗin shi kun iya da dama ya ci duk da farauta ce tun da ba shi bai kuma magana kenan duk abin da ke ka duk akan sai shi ka bayan da ya cikawa sai yanzu babu sabu kan wani masala ma la yahillu lil muhrim akaluhu min min sayd nan kuma farautar da aka hanawa wanda ke cikin harami ya ci kan wannan babu ne zai yi na musamman a kanta komi shi wani muzin mai zama zama kai zama kasa ne su a can da dalilin ake nema da me aka hujja me yasa ba kaza ga dalili ba kun da ka ba ba kaza haram ne alaka ne a shi da wani kullum zamu ga fikihu ta magabata yan warko warko tana da su da abin zai ce ma halaka haram sai kama dalili ba kullum ba ta zama halaka haram kun ba dalili dan iya malami kaza kan ga mu sai wani tayin malaki ne wannan gashi babu ne na kaza amma da abin su ga dalili ya kama kame mu da gure shi inda yake da hadisi ya kawo sai magana magana annabi ne ya ce sahabi ne ya ce sadawa ne ya ce kuma shi ma ce ina ga fiqihuta ke ko da zama fatawa ya samu matsala wata ranka ta ruwa sabanin hukuncin shi yace ma ni ara ce ma ko a ra'ayu indana mu a wajenmu ga ra'ayinmu kin ba nasu zai magana ne ba da nasi ba zai ce maka fa'in da kin fiqihun sa kan mas'ala kaza ce maka zani ka gonu ya sabke ko a gaba kake kana sabke shi ya ce kaza ne ba sai ka samu ruwa ya ce annabi ya ce kaza ko ka ga shi kenan ka ga baka matsala shi na ce maka shi iya ga haka iya ga haka kin baka da wani problem ka samu ta ruwa a wani annabi ya ce ka samu matsala amma da ka samu tashi a wurin shi ne kuma ya hadi tun a rayuwar shi inna ma ana basharun تصيب وخطئ فانظروا في رأيي فكل ما أبقى كتاب السنة فكذوه كل ما أخلق كتاب السنة فتركوه ما لك يوتون ليش يتي ني إنا مغانا كمان قوة فانظروا في رأيي كدب رأينا ما لك يتي نريد أرى أرى عندنا يتي فكل ما أبقى كتاب السنة فكذوه دا أبنك يا دين كتاب السنة كلكي وما لك وما خلق كتاب السنة تفتركوه ورش كاكا كمان كاشيتي كيف كذا أداجي يا دوا يا دوا كهانيا da kenan akwai fatiduna kuma hatta duniya kawai za a kawo malami bai da nasi kanshi kenan zai ishtihadi kanshi to ya ishtihadi aka iya samun nasi mai nasi karar ya kawo kaga ba lokacin malamin ishtihadi ne wannan kuma nasi ka maka kenan gaba da nasi akan magana da malami magana kenan kenan abu ne a yi bisa aiki da yanzu za a zo daga ba abin ya zo nisa sai gaba wani ta ma bayan magana kawo ba nasa aka kai aka aka aka dai aka aka sa kalmomin kansu wani aiki na musamman gane sama su zuru tawan sai ka zama kasu ina gaba akwai da zaune aka nufi iwu gane ma kalmomin nasu aiki ne ba magana babu daga cikin na hukumci ba abin ne kwarai akwai ta idan an kulle abin sai wani wani zai ganewa amma ka ce aya kaza annabi ya ce kaza aya ce ko hadisi naga abin faro faro hili yake to yanzu malami ya zo da tayi guda ƙasar da tayi tun kwaka shi babu aya ba hadisi an baya sai muke da wahala babu aya da ce ba kaza ne kun ce maka haram ne halaka ne makaruhi ne mutahabbi ne haka zai babu kada litai babu cewa aya Allah ga inda Allah ce kaza ko annabi ce kaza illa su a san zamanin ganin malamin an mai shaida malamin addini ne ba zai bada ka to amma fiqihun shi ce fa inda shi ce zai malamin ko maliki ne zai iya fatawa ta sa'awa maliki shi matsalai an bi gama kai bi gama gama dogara shi ba kuma ce ma kaza ne ana yi ba halaka haram so je ya samu littafin malikiya ne amma abin da yake cikin saba imam malik da malakawa ma maza maza ba ce akwai masar akwai iraq akwai yan yan makaca yan wancan yan yamma ma su ma can maka andalus duk malakawa ne kuma kowa suke daban-daban ko fuskanto kan taba da wani gani a sakaice da kenan mas'alar shi yasa daga ba abin ya zama tuye wahala karatu ya wahala ba kowa da kowa ba saboda irin wannan a cika littafi babu inda malami ya ce ga dalilin shi kun ce baka wannan halaka ne wannan haram ne wannan mustahabi ne wannan kuma karu ne kun haka zai kama zai tujiro maka aka tsaye da aka mai hujja shi ne sa matsala yanzu da malamai wanda suke karanta fiƙi kaɗai ba su karanta ba hadisi ko da su halaka ne ko mai bai dalili bisa ta ma su yan warko yan warko ko kuma yan harko ma a sauran mazhabobi ba mazhaba mai wani matsala kamar ta malikiya an sauran mazhabu wannan shafi'iya hanabila hanafiya balle hanabila shafi'iya in ta yi girman da aka yi zai da almugu ne sauran yaran su sai sun kama in suka ce kaza menene sai sun kama ka nan sun aya ce ko hadisi ne kan fiqh kaza muka aka bayani kaza ko magana magabaci ne aka magana tabi'i ne ga fatashi kan kaza ga abin da abin da ce sai kaza litayi wanda kaza almuguni ne da haka almuguni su dumin komai zai malami zai hukunci iya so ga maka ga madogare shi iyawa zai ka malami zai ka maka nasan hadisi amma hadisin ba haka ba shi kawo amma shi abin da inda kawo hadisin hadisin ya inganta amma abin da yake ciki haka ne sai ka samu sabanin magabata kan wannan ma'anar hadisin wannan amma shi shi da ya ka maka ga dalilin shi kana gani in ya daidai ka dauka to kana kana wani ayin wani ko fatawar malami ma kan hadisin su suna kai maka ga madogaro su ta abin zata su abin sake daji ka zo imam malik ne ya maka babi na haramta da ya halitta mai aikin harama ci ga dalilin shi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن سعد بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وعشيا هو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده لم نرده عليك إلا أن حرم wannan ruwaya da malik ya kawo ta abinda bai halitta mai harama ci ba ya kawo wannan ruwaya ta ya ce sa'ab bin jasama allaisi ya ba manzo an sassalma himaran washi ne ba annabi kyauta ta jakin daji wabil abuwa yana al'abuwa na ce abuwa kuna wuri ne shi ma cewa yan miloli da kashi da majiyar fitar majiyar al'abuwa yana daidai abuwa a nan abin ya wakana kenan da ya ba shi kyautar wannan wannan jakin annabi sallallahu alaihi wasallam faradahu a maida mishi nan kenan bai amsa bai amsa ba ya ce a maida mai kanshi falamma ran sallallahu alaihi wasallam mafi wajen da ya ga kenan sa'ab ya batare kamar ya yi kyauta a maida annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya mishi inna lam narudduhu alaik lam narudduhu alaik illa anna hurum bai babin da yasa maka maida maka wannan jakin ba da mun so ko mun rena bane ba dan muna cikin harama muna cikin aikin haji to a wannan shi aka ce wannan fiqh da zai kawo cewa duk da akwai su dalilin da kawo annabi sallallahu ya maida mishi dan ya san an ce yana jira mu yaga annabi zai zo can abun sai farauta don annabi in ya zo ya mai ulima ta musamman ya mishi ya mishi diyafa kenan dan annabi dan annabi ba ka abun ahili ba amma asalin magana can haka take shi yasa annabi kenan ya ce a muna cikin harama ne shi yasa kan ba amsa ba amma sai annabi ya amsa ya ce a ci wancan an yi ne ba dan su ba amma wannan ai dan shi ne magana ko ce suna wurin ta kuma sai wannan ruwa ko ce ana ta bukhari muslim sun ka ruwaye ta wannan kenan yanzu ga dalili annabi kenan ya maida farauta amma dan iya cikin harama shi yasa ya maida abinda aka yi dan shi ne cin dalilin da yasa ya maida bai amsa ba wa haddathani an malik an abdullah ibn abi bakr ibn an abdurrahman ibn amir ibn rabi'a qala رأيت عثمان بن عفان بالعرج هو محرم في يوم السعف قد قطع وجهه بقطيفة بقطيفة أرجوان ثم أتي بلام سيد فقال لأصحابي كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهائتكم إنما سيد من أجلي kaji abinda ya sa kenan da yake cewa ya maida usman bin affan shi kenan mai aka tabbatar bin amir bin rabi'a ya ce ra'ayat usman bin affan bin arj na ga usman bin affan al arj nan shi ma an ce wuri ne sunan wuri ne a hanyar tsakanin makka da madina na gan shi a wannan wurin murbiya cikin haram na aikin haji fiye mun a sa'ib cikin rana mai zahi ana zahi ana cikin kenan ana zahi sai ƙarƙarta wajen hawa bika tifa ta ya riye huskar shi bika tifa ta urjuwan da wani zamu ce bargo wanda na sufi na jan sufi ya riye dai huskar shi kenan saboda zai rana saboda bai riye kai ba akwai matsala kai na cikin harama ne ya riye huskar shi da yaka ya kare huskar shi kenan saboda zai rana a nan ana nan sun ote bilham sai da aka zo usman da naman harauta shugaba aka zo aka mishi ismail ke yayi da ke dan shi aka zaka magana faqa li ashabi kullu ce ma sauran ta hiya kuci mana kuci na faqalu awala ta'kul anta kai baka ci aka ce mu ci yace faqala inni lastu ka ya'atikum ni ba kaman ku bane matsayin mu daban ne inna ma sida min ajali an yi wannan harauta ne dan ni nan shi ne kenan ya kama ka hadisin wakacin murfi annabi sallallahu alaihi ya ki cin wancan abin ga dalili saboda an yi ne ne huduma ba fa yi ne dan an yi ne dan shi annabi sallallahu alaihi shi zai ki ci kuma nan wani shi ma Usman Affan ya ba da dama sauran su ci kenan shi ma wannan wanda wanda ya kama shi yayi da din shugaba iya zawa kana jira ko da ya zo ka je ka yi harauta dan ka kama shugaba garawa ko kyauta ta diyafa saboda diyafa kenan a nan usman ce biya ci ba ku ku ci saboda ce dan ni aka yi dan sun shiga kenan kenan ma ku kaso suka ci amma ce shi biya ci ba dan dalili an yi farautar dan shi kenan abin da aka farauto dan kai har ta yan labarin ka kayan ka zo ko ba garo ci an tsayin je in dawo ya je farauto ka maka kaga dan kai magana kenan shi ne fiye imam malakan ka wannan ruwa ta sumar amfani kamar tana fasara maka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai da wancan ya mai da wancan jaki da an yi da shi ne kuma dai duka ruwa ta inganta waccan bukharin sun kata wannan kuma sai da hanyoyin da ya zo imam malik ya tabbata hadisi wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an aisha ummul mu'minin annaha qalat lah ibn ukhti انما هي عشر ليال فان تخلج في نفسك شيء فدعه تعني اخر لها مسيد نان عائشه tana magana da hisham bin urwa yace baban shi urwa bin zubair dan ɗayan wata da ɗasa ma'ana ta ce mishi ya bin ya ɗan alwata ina ma hiya ashirar layani muna cikin kwanaki goma na watan ya kaca wata na zilhijja na zilhijja kenan ta ce kama cikin aiki hajji na gina cikin kwanaki goma ake na harkon wata ta ce fa'in ta hallaje fi nafsu ta ce in ka samu ɗan ɗoɗar ka samu kokwantan a ranka na nama na da aka maka na harauta don ka aka kana ga don ka aka aka kana shakka da kanshi fa da ahu kurin ka bar shi kenan ka samu sai ka shakka da darabo wannan kurin ka bari ka cin bashi ba kana kauce mashi ba kurin kace ta ni aka da hamsa da kenan tana ne cin naman harauta kana ban naman anya ba na harauta bane aka maka ko kuma a gida ne dai to kasan dai kodarkan naman akwai shuba akan shi kullum kaka ci tace fa dawo ka bar shi kullum eh qala malik shugunnan fiqh malik imam malik ya cewa fi rajul al muhrim yusad min ajalihi sayd fa yusna'u lahu dhalika sayd fa ya'kulu minhu la huwa ya'lam anna min ajalihi sayd fa yana alayhi jazaa dhalika sayd kulli nan ya fiqh malik malik yace mutumin da mai aikin harama ne iya cin aikin haji sai aka yi harauta don shi aka dawa mashi wannan abincin harauta ya ci wani ɓangaren nama fa ya kulminu ya ci daga wani daga cikin naman ko ya alam ya san tsare na harauta ne ya ci kuma ko ya alam annahu min ajilin sid ya san kuma don shi aka yi harautar fa ina alai jaza a zalika sai da kulli a nan me ke ne zai misali an harauto barewa ko cikin dajin don kai aka harauto aka da hama wata cinya ko wani alkodar aka da an takaci ba ka ta kasani ba to yanzu ai an ce ci sa makasar mai namu ko da malaka ce ba an tara kawai ba kusa da kudin an tara za ba amma kudin an tara kudin cinya duka za a yi kudin dabba gaba daya duka za ka biya baka ce aka bada kudin anta ayi lissahin tunda anta anta barewa ko anta kaza ko kawata kawace aka maka cikai a duka za a ma lissahin dabba tunda ka san shi daga ci shi ne malaka ke ni kin za a ma zaka bada sakamakon duka dabba da aka ba wani guntun da zaka tsaya ba ma lissahin daidai kudin cinya ko kudin anta inda ka ci ka sani kuma magana ke ta imam malik rahimahullah wannan abin fiƙi ce a cikin karatu ƙwarai fahimta kan a masala wasu ilu malik an rajul ya taru ila akal maita wa murim a ya sidu sai fa ya akulu am ya akulu maita kaji kuma yanzu nan cewa an malik tambaya mutum ne yunwa ta kama babu abinci wanda ta kai ga cin musti amma kuma iya cikin harama ga musti a gaban shi musu yana gaban shansu amma ga barewa da zomo suna kewayawa ga barewa da zomo kayan warauta a gefen shi amma yanzu musu yana gaban shi suka ce a yasidu sai fayakulu ana kula maita to yanzu wani zai warauta wannan zai wannan kin zai kamo musan zai ci ko kuwa zai kamo ita barewal ya yi farauta ta ci malik ya ce bal ya akulu meta haka ya ce musu zai ci ya bar wannan barewa wa zalik me ya hujjar shi malam su ita fiye ce ga ga dalilin shi in kan kullun su ga dalilin shi amma ko ka ko ka bari shi ga dalilin shi yace anna Allah tabaaraka wa ta'ala lam yurakhis lil muhrim fi akl as-sayd wala fi akhadhihi fi hal min al-ahwal wa qad arkhasa fil maytah ala hal ad-darura Allah subhanahu wa ta'ala ya lalle an sani Allah bai barangume akan mai harama wata aya bata baka ce an mashi rangwame cin halin bukata ba a yi ba rangwame a kan cin nama cin harauta a cin aikin haji ba a yi ba rangwame ka kama ta a dukkan hali ba inda aka kawo rangwame kan cin harauta amma ai Allah ya rangwame cin musu mun tura garba yin al'adun ko to ne tsanin bukata kama wani shi ne fikin imam malik kan wannan masala eh kan shi kenan tunda wani amma wani wani ko ba rangwame sai dai ga wannan ga wannan matsala ce sai wasu aka ƙara gama abin gaskiya abin binciken adam ko an san a cikin musu akwai guba gaskiya akwai hatsarin guba a cikin musu tabbas sai dai zaka mutu ne wani maka yafiya a wanda ka ce gaba ka karama ya lahiya a yau kai maka ci guba ka ci musu wanda ka ci naman kodin ka yawar wata gaba ka biya ba ana biya ba a akwai an ba dama ko ka biya sakamakon ta ko ai wanda ya yi mai lahiya wanda ka biya ka saya ka ba da gaba ka ci musu ya sa an zaka ciki ba ka san kwanar shi ma kowa san kuma akwai guba gaskiya akwai ta da ruru daban wanda shi ta bi hangota ba ta guba da take cikin musu wannan ko ka musulmi gara ya dole ka ci amma ga lahi lahi Allah ga ta malak wala ga ta malak ba da qala malik yace malik kuma yake nan wa amma wa amma ma qatala al-muhrim aw zaba min as-sayd fala yahilu aqluhu li halalin wala lil muhrim ya ce munan kuma malaka cewa wanda iyacin harama ya soke bare wacce yanka wacce sokewa ne ya yi wata warauta to wannan naman da mai harama ya soke ko yanka fala yahidu akaluhu li halan wala li murum shi mai aikin haji ba ya ci ba haka wanda yake ma zaman gida ba ya ci ba li'annahu laysa bi zakin dan ba yanka bane shari'a abin da aka hana shi ne bai kenan ba shari'a ba ta da shi ba da yankan shi kamar su yanka ɓarawo ya sace dabba yanka ka ta haramu ka kuma zama ka ci haramu ka ci tun ma dabba shi bace ba ya yanka a zama shara a ga ta zama ci ba yanka bi ba sai shi ke imam malik anan shi mai cike nan yanka ba yanka bane ba kana khatan aw amadan wannan da kuskure da gangam ne fa aqaluhu lahil cin wannan bai halitta kuran eh in dai me yake cewa eh mi har ma yanka ko da kuskure wannan ga wanda yanka shi ko cike nan bai ciwa yace had an awamana fa aqulu lahil cin shi bai halitta baka ci abinda mai harama ya yanka ko ya soke ne na na soka wa qad sami'tu zalika min ghayr wahid kaje malaka wannan abin wannan fasara malaka yace yayi ji ta ba daga malami guda ba ke shi ma fasara aka bashi ga malaka shi ko yayi ji malamai ba ɗaya malami ba ɗaya ba ya wannan fatawa duk wanda inda mai harami ya yanka dabba ko soke ta batta halitta ga shi mai haramin kuma batta halitta ga wanda yake cikin mai haramin ya ji wani fatawa da dama da cikin malamai haka ma da ya samu ita wallazi ya katulu sai da sun mai akulu inna ma alai kafatun wahidatun bitar man qatalahu wala mai akulu minhu yace wanda malaka yace kenan muke ta yace wanda ya kashe abun farauta kuma ya ci arbi ne kashewa lahici ci da lahi ne aiki bi ne sai ce ta wannan inda ma'adai kafatin kafara guda zai ba ta kafara biyu kamar yace musulman man qatalahu wala ma kullu kamar wanda kashe ne da ɗaya ne da wanda kashe bici ba da lahi lahi bi ne amma ɗaya zaka yi a ta musulman misalin da amma za a ta sakta yake ka misalin kamar cikin azumi wanda yayi da abin da koran tsuwa kai da yawa ba kai kafara ba in zaka ba ta yar tsuwa nan ne yanzu zaka kafara zuwa kun da zaka yi ka yi tsuwa da yawa ka saba mata yanzu ya kafalka za ka yi kafara ba ta yi duka kansu kafarori gaba daya tun ba kai ban ta zugun ɗaya za ka kaɗe shi kenan shi na fiƙi imam malik ita ma harautar ka kashe ka ci aiki bi kai amma kafara ɗaya za a shiga shi kenan na kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh